an gabatar da bin iyaye akan jihadi mana bin iyaye ya fi jihadi bin iyaye ya fi me ya fi jihadi ga jihadi babban ibada ne kamar yadda riwaya ta zo daga mu'awiya ibn jahima da ya zo zai je jihadi aka tambaye shi kana da tsohuwa kana da mahaifiya ce kwarai annabi ce to tafi ka je gurin mamanka kai ta mata aiki da hidima wannan shine jihadinka sannan iyaye matsayinsu ana kulawa da su sama da yadda ake kulawa da 'ya'ya riwaya ta zo cikin sahih bukhari wasu mutane sun yi tafiya wata rana fada cikin ya zo ya lullube su ya rufe su ba su da karfin da za su iya tura wannan dutsen suka ce to yau ko ba mu da yadda za mu yi sai dai kowannen mu yayi addu'a ya roki Allah ya tawassuli da kyakkyawan aikin da ya taɓa aikatawa ya gaya wa Allah in Allah ya karba Allah ya bude mana wannan hali da muke ciki daga cikinsu wani ya ce ni kam akwai babban aikin da na yi akan iyayena ina son roƙi Allah ta dalilin wannan ko Allah zai yayi mana damuwar da muke ciki abin da ya faru shine yana da iyayensa a gida guda yana da kuma 'ya'yansa da matansa a gida guda yana da ƙananan yara wata rana ya fita tatso musu nono nono zai tatso musu shine abincinsu na dare a gona nonon raƙuma ko nonon dabbobi ya tafi bai dawo da wuri ba sai da dare ya yi har iyayensa suka yi bacci amma asibiyatu ya tazakawun yan ƙananan yaran kuma suna ta kukan yunwa kuka kuka kuka saboda yunwa Allah raba mu da yunwa ya dawo da ƙwaryar nono a hannu sai ya fara biyawa gidan mamansa da baban shi ki kula sai ya fara biyawa gidan mahaifiyarsa da gidan babansa ya ce ba zan kai abincin nan gidan ‘ya'yana da iyalina ba sai na fara kulawa da iyayena kun ga ‘ya'yan kirki yana zuwa ƙofar gida ya tarar da iyayen sun yi bacci ya ce ni kuma ba zan taɓa tashin iyayena suna bacci in kwankwasa musu tashe su ni ba zan tashi iyayena daga bacci ba to ya za a yi ya ce kuma ba zan tafi da wannan nono in kai in fara ba wa ‘ya'yana da iyalina ba alhali iyayena ba su ci ba ba su sha ba haka ya kwana a ƙofar gida da ƙwaryar nono a hannunsa yana tsaye wai yana jiran ko zai ji motsin sun tashi ya ba su nono saboda su ma haka suka kwanta ba su ce ba su sha ba kuma shine mai kawo abincin kwana ya yi sai da aka yi a salatu aka kira sallah ya ji motsinsu ya je ya kai musu suka ɗebi iya wanda zai ishe su sauran shine ya ɗauka ya kai wa 'ya'yansa bayan sun gama koke-koken yunwa ya daga hannu ya ce ya ubangiji idan na yi wannan abin don girmama iyayena da mutunta iyayena da bibita iyayena Allah ka yaye mana wannan mummunan hali da muke ciki da dutse ya lullube mu wallahi malama kawai sai dutsen nan ya bude Allah ya karbi addu'a wannan hadisi Imam Bukhari ne ya ruwaito shi da Imam Muslim hadisi ne ingantacce abinda hadisin yake nuna mana su dai mutanen da mutanen kirki suna kula da iyayensu sama da yadda suke kula da kowa mutanen yanzu kuma ‘ya'yansu da matansu su ne a gaba sama da iyayensu ka bar uwarka cikin yunwa da talauci da da babanka cikin yunwa da talauci da wahala ka je kana narka miliyoyin kuɗi akan ‘ya'yanka alhali iyayen nan sun tsufa sun gaji idan mutum iyayensa suka tsufa kamar yadda yake wajibi ne ciyar da 'ya'yansa to wajibi ne ciyar da iyayensa dole ne sannan wannan yana nuna mana ki duba bawan Allah nan ‘ya'ya ne fa yara ƙanana suna kukan yunwa amma wallahi ya fi tausayin iyayensa akan ƙananan ‘ya'yansa ya ce ba zan ba ku ku ci ku sha ba sai iyayena sun ci sun sha yau haka muke kina zaune fa uwarki ita za ta miki duk wahalar da ta yi miki Allah ya miki taimako kika yi aure kika fada babbar inuwa ziyara ma ba kya iya zuwa ki gaida iyayenki ‘ya'yan zamani su gaida musamman wanda Allah ya jarabe ta iyayenta a ƙauye suke yanzu fa duk wanda ma iyayen suka fada ƙauye shikenan ya daina zuwa ba a son zuwa ƙauye wallahi yara ba za su iya cin abincin ba sauro da duhu ba haske yaran mu ba sa shan ruwan rijiya amma ke na rijiyan kika sha kika tashi ai ai kika zama budurwa aka ganki ana son ki da yawa yanzu ‘ya'yanku bayan kun yi aure ‘ya'yanku ba san kakanninsu ba san danginsu ba ina faɗin wannan da yawa yarinya budurwa za a ɗauke ta in dai aka yi aurenta aka kai ta birni to a can za ta je ta kafa duniyarta da zuri'arta gaba ɗaya ba ta ɗauko ‘ya'yanta dama mijinki kan yaushe ma zai ɗauko ‘ya'yanki ya su wajen gidan iyayenki shi ma nasa iyayen ma ya kai ‘ya'yan wajen to ko ziyara ba a yi ajiya akwai kakar da fa bata san jikokin nata ba labari kawai take ji kaka ce yadda ta haihu ɗaya ta haihu biyu ta haihu uku yanzu ba za a kawo min jikoki na an gansu ba ba a kawo su ba har ta mutu bata san su ba ga motoci a gida ga dama amma ba za a kai su ba me yasa saboda talaka ce ita wallahi halin da muke ciki yau na rashin mutunta iyaye da rashin kulawa da su Allah dai sawa'i barin ba ku kissar wani mutum na ba ku kissa ta farko ko an rike ta to zan tambaya kissar mutumin nan mai nono ko to sai kissa ta biyu sunansa Juraij shi kuma Juraiju Juraij Juraij shi ma hadisin imamu bukari ne ya ruwaito shi a sahihinsa shi wannan junaiju annabi ne ba da labarinsa wani mutum ne mai tsananin bauta mai bautar Allah tabaraka ta'ala yana da uwa mahaifiya tana raye bata mutu ba malama jureju saboda tsoron allansa baya iya zama a cikin gari sai ya fita wajen gari ya je ya gina bukkansa a wajen gari can irin yadda gargawa suke kiskadi a wajen gari can inda ba kowa can ya je ya yi bukkansa ya yi gidan sama can yake hawa bayi da aiki sai sallah juraiju bayi da aiki sai me sai sallah wata rana mahaifiyar juraidu ta taso tana son magana da shi ta baro gida ta taka da kafanta ta je har dajin da yake sallah ki duba tausayin uwa duba jin kayan uwa da kafarta ta taka ta je wajen ɗanta kamar yadda yanzu mahaifiyarki ma in kuna gari ta fi zuwa ta gaishe ki da ke da jikokinta sama da yadda ke ke zuwa kina gaishe ta saboda iyayenmu kakanni zumunci yanzu duk wani tsofaffin da suke gabana shekara 60-70 wallahi duk sun fi mu zumunci tsohuwa ba ta jin tsoron zumunci ba ta jin tsoron tafiya za ta tattaka ta je ta gaida yan uwa da dangi wannan tsohuwa bata tsaya ko ina ba sai ta je dajin nan ta samu ɗanta yana sallah ta tsaya a ƙarƙashin ɗakin tana juraiju juraiju juraiju shuru juraiju ashe juraiju yana sallah malama saboda hakkin iyaye juraiju yana sallah sai ya daga hannu yana cikin sallah ya ce ya rabbi ummi wa salati yake fada a zuciyarsa ya ubangiji ga ummi ga uwata ta zo wa salati ga kuma sallata ina yi wanne zan zaba daya gashi sallar doguwa ce yake kafin jureju yayi sallama tsohuwa ta yi zuciya ta tafi bayan wasu kwanaki can shi kuma baya ma fita yawo saboda kar ma ya je ya fita ya ga mata a waje ko ya ga saban Allah ko ya ga abin nan abincinsa ma kawo masa ake yi bawan Allah ba shi da aiki sai sallah kai an yi bayan Allah a da Allah ya azurta mu da yawan sallah Allah ka azurta mu da yawan nafila tsohuwa ta sake dawowa juraiju bata ci sa'a ba yaro kam yana sallah yace ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji ga mahaifiyata ta zo ga kuma sallata ya Allah wanne zan yi shi kuma bai yi tunani ya yanke sallar ba saboda ya halatta a sallar nafila idan iyayenka suna kiranka su ka sallame ka je ka bi su in manzan Allah ne ko ya kira ka to shi kan wannan daman kawai za ka amsa ne dolinka jureju bai sallame sallah ba tsohuwa ta gaji ta sake tafiya karo na biyu Allah sarki abin tausayi sai ta sake dawowa karo na uku bayan wasu kwanaki wallahi tana dawowa sai tarar da yaron nan kuma duniya sallah to ita ta haifi kayanta ya za ta yi da shi tana juraiju juraiju juraiju yana ya rabbi ummi wa salati ya Allah ga sallata ga uwata kuma kawai sai uwa ta yi mummuna addu'a rai ya ɓaci ta yi mummunan addu'a a kan yaro ɗanta to daga nan nake so ki gane ke uwa haɗarin sakin baki da yin mummunan addu'a a kan ɗa ta ce ya Allah yaron nan kakka ɗauki ransa sai ya ci karo da karuwai sai ya yi ido bi da karuwa kawai ta juya ta tafi ai malama in dai uwa ranta ya ɓaci ta maka mummunan addu'a ai ka shiga uku shi sa ina tausayinki wannan budurwar da kike wai ba kya shiri da uwarki wai wata budurwa wai ana ana sulhunta ta da uwarta ko bara an kawo mana wata anan mun dai mata nasiha muna fatan zan bincika in ta gyara ko bata gyara ba ba sa shiri da uwarta tana yarinya budurwa gatse gatse nace a haka zaki shiga gidan mijin ki je ki tara ƴaƴa ke ma ƴaƴan ki zo suna gaba da ke yau mahaifiyar ki ko kullun a turmi take sawa tana dakawa ai sai ki yunkura ki karkade tabarya a bayan ki ce mama ayi hakuri wallahi in dai uwa to ke ai mace ce ke ba kin san wahalar naƙuda ba bakin san wahalar shayarwa ba yanzu akwai ɗan da zai iya irga sau nawa ya tsotsi uwarsa nono kun san cewa yanzu akwai iyaye mata waɗanda ko azumi ba sa yi saboda 'ya'yansu shayarwa haka kurin yaro jariri ya takura maka ya hana ka yin azumi ya barka da ramuwa ta ce in ya in ya rike nonon nan yaron nan in ya zuƙa ya zuƙa ko da yake an ce 'ya'ya mata sun fi zuƙa haka aka ce dama abinci ma kun fi ci ayi duk wanda Allah jarabe shi da 'ya'ya mata buhun masaransa ya fi karewa da wuri ayi to ko kuskure ne ne ni dai an ce 'ya'ya mata sun fi zuƙa dai ko ta ce in ya rike nonon nan ya rinka zuƙa ya rinka zuƙa sai na fara ganin dishi-dishi saboda duk ƙarfin ya tsotse shi wannan ta sa shari'a ta musulunci ta ba da dama in mace tana shayarwa saboda tsotsatta da yaro yake ya halatta ta sauki azumi amma yanzu dan girman Allah daidai ne yaron wannan zamani zai saba uwarsa to ba wannan ba ciki fa yau wata in tana da shi wallahi bata sace azumi ba wata ce da zaran na dauki ciki in dai na dauki azumi to da da yayyafa ruwa nake karisawa ciki tun yana wata uku ya hana ka azumi kin ga wannan ai akwai abin tausayi da haka wannan tsohuwa ta ji bacin rai bari mu ƙarisa isarta ta daka masa addu'a marar daɗi ashe ashe addu'ar uwa Allah yana karɓa imam al-bukhari ya rawaito hadisi al-adabul mufrad cewa annabin rahama ya faɗa cewa Allah yana gaggawan karɓan addu'ar uwa ko addu'ar uba na alheri ko na sharri akan nansu da wuri Allah yake karɓa da wuri in dai uwa ta yi mummunan addu'a musamman uwa bakin uwa kamar reza yake wallahi wani ya ce Allah ma ya taimake ni kafin mu girma ma ta mutu Allah ya taimake ni an ce uwata mai zafi ce ke sa lallaba su ake yi to ya za a yi malama ana nan wata rana a gari wata karuwa sai ta yi ciki karuwa ce ta je ta yi ciki cikin shege to kuma yin zina a garin abin kunya ne abin aibu ne ku ji tun a dafa annabi yake ba da labari zina abin kunya zina kazanta zina ba a yinta ba a so wanda ya yi zina ya kunyata amma yau mace ta je ta ba da mutuncinta wa wani mutumin banza me zai miki me zai baki kin yi asara shikenan aka ritsa ta aka ce waye miki ciki kawai sai ta ce jureju jureju mutanen gari suka ce jureju ta ce jureju wani jureju ta ce jureju je mai wannan sallan kawai a gari shi aka ce ashe munafiki ne sallar ta munafurci yake zina yake yi da mata aka yi taro a gari sarki ya kira mutane ya ce kowa da kowa ya zo sai an ci mutuncin jureju sai an wulakanta jureju ashe ciki yake wa mata inna lillahi wa inna ilaihi aka yi gayya aka sa fadawa suka jijjibo jireji daga masallaci daga wurin sallarsa aka kawo shi kofar fada aka kawo mace da ciki niki-niki kai wata riwaya ma aka ce da jariri a hannu sarki ya ce a tambaye su ke a gaban mutane a gari ina so ku ga yadda suka ɗauki zina haɗarinta mu yau a banzan bazara bai kai ya kawo ba namiji yau dare ke lalata miki budurci a banza wata yarinya ta ce ta ce ita wallahi ta yi kuskure me kuskure wallahi Allah ya sani saurayi ne yau dare ta kamar ya yau dare ki wallahi ya ci mutuncinta zagin ki yayi ita dai wallahi ta kasa bacci me ya faru ya yau dare ta yayi lalata da ita yana gamawa ya kashe waya yau an neme shi sama da ƙasa an rasa wataƙila ya mata ciki wataƙila wataƙila wataƙila haka suke yi tunda ya gama da ke sai gaba wani kuma ɗaukan hotonta ya da ya zo zai lalata da ita tunda yanzu ba aminci ashe ya saka waya yana ɗaukan waya tana tsirara ya ɗauki hotonta kime da hankali wallahi ina gaya miki wannan mazan wannan zamani ba su da garanti ya ɗauki hoton ya ɗauki hotonsu suna lalata ba sani ba sai da suka gama sai ce ga bidiyo duk lokacin da ya tashi bukatar ta sai ce in baki zo ba sai na saki wannan hoton a social media tsoron kar a sake wannan abu a social media take sake zuwa ya dada lalata ta kin je kin shiga daki daga ke sai saurayi kuna ta wasanni kuna kaza kin manta Allah kin manta shari'ar Allah kin manta hukuncin zina kin manta mutunci kin manta kima budurci ke kadai kike jin budurci ba za ki haƙuri ba ki na halal wannan abun kunya da me ya kama to wannan matsalar zinan ta zama mana bala'i a cikin al'umma yanzu ta zama da yawa yanzu a garuruka a garuruka yanzu da yawa da yawa idan za a yi aure sai an je an yi gwaji kin san me yasa ake gwajin nan me yasa ake gwajin namiji ai gwajin mace ku ba kwa ganewa ne ai ana yin wannan gwajin ne dan a tabbatar yarinyar nan ko dai ta taba zuwa ta yi lalata ta je ta ɗauko cuta kada su ɗauki yarinya su je su ba wa ɗansu mai cuta a jikinta duk wacce za a yi aurenta sai an kai ta asibiti an yi gwaji kuma ya halatta ba tonan asiri ba ne don ba wanda zai yadda ya ɗauki ɗansa kammalalle mai kamala ya je ya haɗa shi da yarinyar banza mazinaciya kuma duk wanda ya kuskura ya auri mace mazinaciya to da wahala ta daina ko bayan an kai ta gidan mijinta sai ta ci gaba da zina wannan samarin da suke lalata ta bayan ta yi auren ma za su bi ta kai wani lokacin ita ma za ta bi su ku kare mutuncin ku iyaye mata ‘yan mata ku kare mutuncin ku zawarawa zawarawa zawarawa ku ji tsoron Allah ku kame karki yadda namiji ya ɗora hannunsa a jikinki baka isa ba da mutunci na ba za ka taɓa mutunci na ba wallahi aka kira jurej aka kira mace karuwa a gaban sarki ga fadawa da tsumagu abun duka eh bawan Allah yana sallarsa ranar kan kin gadi sallar bata yiwu ba aka ce kewaye miki ciki kawai sai ta nuna jureju ta ce gashi nan jureju ne aka juya aka kalli jureju aka ce kai magana me yasa ka mata ciki yace ban santa ba ban ma taba ganin ta ba sai yau yawwa ban santa ba ban taba ganin ta ba sai yau yanzu ya ganta ko bai ganta ba to addu'ar uwa daman uwa ta ce ina addu'a kafin ka mutu sai kai ido bi da karuwa ya yi ido bi da karuwa ko bai ba shikenan shikenan kin ga ba addu'a ta yi masa cewa Allah ya sa a yi masa kazafin zina ba a'a dan a nuna miki hadarin addu'ar uwa zafi ne bakin uwa zafi kin ga bayan yayi karo da karuwan ya kalle ta ai ya kalle ta tunda ya mata magana sun ci karo har sun yi zance to bayan wannan ga kuma sharri da aka yi masa a gari inda ba dan Allah ya kubutar da shi ba wallahi da kashe shi za a yi rana wannan duka a dalilin addu'ar uwa aka ce kai magana ya ce ban santa ba ban taba ganinta ba to ai ga ɗanan an ce naka ne ya ce ba nawa ba ne ya ce a bashi jaririn aka bashi jaririn ya ɗaga hannu ya bugi timbin jaririn haka hannunsa Jurej ya bugi timbinsa ya ce ya babus man abuk babus a yarensu a lokacin ana nufin me ya kai ɗan jariri man abuka waye ubanka a'a Jureju ya za ka yi mana haka kai ya za ka yi magana da jariri jariri zai magana ne to bari ki ga matsayin bayin Allah waliyan Allah don Allah kada ya kunyata Jureju wallahi sai gashi jaririn nan yayi magana da ya bugi cikinsa ya ce ya babus ya me babus ɗan jariri kenan a yarensu man abuka waye ubanka kawai sai yaron nan jaririn nan yana cikin zanin goyo fa kawai ya bude ido sai ya ce ra'iyal ganami ya ce wani mutum ne mai kiwon dabbobi a daji shine ubana Allahu akbar jureji sai ya ce sai nuna yaro ya ce kun ji me ya ce kun ji to mutanen gari gaba ɗaya suka ce yau ai jariri zai magana to kuma gashi an ji jariri Allah ya ɗauki sautin jaririn nan duk kowa ya ji Allahu akbar Allahu akbar yau abun mamaki jariri ya yi magana idan Allah ya nuna karamcin uwa da matsayin uwa kun ga dai uwa bakinta ya yi ko to shi ma kuma Allah ya nuna addu'ar da yake da ibadar da yake Allah bai kunyata shi ba wannan yake nuna wa malama in kika dage da sallar nafila da karatun qur'ani kika dage da zikiri wallahi ba za ki tozarta ba ko wani ya zo ya lalata ki ba zai iya ba ko wata kishiya za ta miki sharri sallar dare da ibada da azumin nafila da kike kin fi karfinta ko shaidanu ne suka zo sai Allah ya sa kin fi karfin kin fi karfin su Jired ya ce a bani wuri zan tafi to su kuma da dan akwai adalci ra'iyar ganami me kiwon dabbobi me kiwon dabbobi shine uban yaro ashe wannan mata sharri ta yi wa Jureju malamai suka ce daga nan wannan abin da yake nuna ashe mutanen kirki duk inda suke zai iya yiwa a yi musu kazafi zai iya yiwa a yi musu sharri zai iya yiwa a yi wa mutanen kirki sharri duk kamewarki duk hijabinki duk niƙabinki duk kaza kaza kaza zai iya yiwa a bata miki suna kai ma zai iya yiwa a bata maka suna yanzu wannan ba a bata mai suna ba to ba sabon abu bane mutum yayi abu a saba a bata masa suna ya za a yi da an zo da niyyar a tuttuke shi a kashe shi kin san me ya faru da suka je ɗauko shi ba sai da suka rushe masa ma gidansa gaba ɗaya ɗakin nan bukkan da yake sallah suka rugurguje ta sai sarki ya ce za a gina maka gidanka da zinari za a gina maka gidanka da azurfa za a gina maka gidanka da kayan arziki da kayan alatu za a maka na zamani za a maka za ya ce a'a ba na da bukata a je a sari itace da ganye a yi min ɗaki na yanda yake kawai a mai da shi haka ni kam na tafi zan tafi sallah haka jireji ya kama hanya ya je ya ci gaba da sallarsa karuwa kuma ta kunyata da haka malamai suka ce duk wanda ta je ta yi ciki a wani wuri ta yi wa wani sharri in dai bawan Allah ne na kwarai kafin a mutu sai Allah ya kunyata ta duk wanda ta ɗauko ɗa a waje ta je ta yi tsiya ta yi lalata don yanzu yayin da ake yi kenan yarinya budurwa kafin a yi aurenta ta yi ‘yan zinace-zinacenta, Allah ya kiyaye ba a sani ba, ashe da ɗan ƙaramin ciki aka ɗaura aure. Iyi, yarinya kan tun wata biyar a gida sai aka ga ciki ya fara girma. Tana, fara, tana, tana faman kukan wai naƙuda, naƙuda a wata biyar? wannan fa ya faru ta ce a kai ta asibiti kafin a je menene put ta haife shi uba ya ce wallahi ba nawa ba ne kin san me ya faru kafin a yi auren da wata uku wata hudu ashe ta yi zina ba ta sani ba ta dauki ciki kuma ta ga al'adar ta ba ta zuwa da yake ba ta da wayo duk lokacin da yarinya budurwa ta ga al'adar ta ta tsaya to ko dai larura ciwo ki je ki nemi magani in dai wata ya zo ya tsallake baki ba to ki nemi magani in ba haka ba kuma wataƙila to in mai lalata ce to ta je ta yi lalata juna biyu ya samu ciki ya samu alamar an samu ciki al'ada sai ta daina zuwa mai bin maza ga satar ansa na baki eh da wata ya zo kin ji shiru a wani wallahi a wani ko ba soiti ma mai wa ibiyata a hallake a hallakake a halaka ko a halki yawa wallahi ni kanawa sun cinye min fulatancin nawa ina ga dai ya kamata na dawo na rinka yin wata biyu wata uku a gwamnan dan saboda fulatanci na ya dawo a halki wallahi Allah Allah ka shirye mana da ƴan matanmu Allah ka shirye mana da ƴan matanmu Allah ka sa su zama kamammu Allah ka sa su zama masu mutunci ya ubangiji ka tsare musu darajarsu Allah ka raba su da rudin duniya to kin ji illar addu'ar uwa da haka idan uwarki tana yi miki mummunan addu'a Allah ya tsine miki Allah ke dai Allah wadarki Oo, kin bolo tunda uwarki ta riga ta miki mummunan addu'a wallahi ba inda zaki je da haka iyaye ku kame bakinku ku kama bakinku ku daina yin addu'a mummuna saboda falalar iyaye an ce ya halatta a yi musu hajji idan ba su yi ba idan babanka ya tsufa ba zai iya zuwa aikin hajji ba ka buga jirgi ka je ka kira sunansa labbaika Allahumma labbaika kai wa ubanka aikin hajji ana iya yi wa uwa umra ana iya yi wa uba umra ana iya yi wa baba ma aikin hajji ana iya yi wa uwa ma aikin hajji riwaya ta zo daga Abdullahi dan Abbas daga Fadlu ibn Abbas yace kana al-Fadl bin Abbas shi ma sahabi ne annabi ya goye shi wata rana akan abun hawa suna cikin tafiya sai wata mata ta zo gurin manzon Allah faja'atuhum ra'atun min khas'ama wata mata daga kabilar khas'ama tastaftihi ta zo tana neman fatawa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fadlu dan Abbas yaro ne matashi faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilai sai fadlu sai yake lekawa ya ga yar yarinya budurwa ita ma yarinya budurwa sai take kallon sa ha annabi ya gane fa ana ɗan kallo-kallo fa kai fadulu kana bayan annabi sai annabi ya gane fadulu yana lekowa yana kallon wa yar budurwa tana fatawa sai annabi sai ya sa hannunsa sai ya juyar da fuskar fadulu cewa ka daina kallo ba a son kallo ya hana shi wannan yana nuna mana cewa idan budurwa da saurayi da budurwa aka haɗu in saurayi da budurwa aka haɗu sai abinda Allah yi a ɗauki hoto a kama a je a yi rawa a je a yi waye duka wannan sabon Allah ne shi sa ake so a rinka raba tsakanin maza daban da mata daban ku yi haƙuri ko karatu aka zo a ce wurin mata daban wurin maza daban addini ne ga Allah sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadli ila shirk al-akhar tace ya rasulullah bari ki ji malam baiwar Allah yar kwarai tace inna faridatan lahi ala ibadihi fil hajj adrakat abi shaykhan kabiran la yastati'u an yathbuta ala rahilati farillar ubangiji tabaraka wa ta'ala akan bayansa dangane da aikin hajji ta riski mahaifina aikin hajji ya kama ubana amma kuma tsoho ne dattijo baya iya hawa bayan raƙumi ya zauna saboda tsufansa in ya hau faduwa yake baya iya hawa bayan doki saboda tsufansa in ya hau faduwa yake yi kuma ba za a je aikin hajjin nan ba dole garinmu yana da nisa ba jirgi ba mota ba keke a lokacin ba babur dabbobi ne ake hawa ta ce to ni yanzu gashi na zo aikin hajji afa a hujjo anhu ya halatta na yi wa babana aikin hajji ki duba yarinya mace budurwa ta zo tana fatawa a wurin annabi cewa za ta yi wa mahaifinta aikin hajji yanzu ba mamaki babanki yana kabari kin aure mai kuɗi duk shekara sai kin je hajji amma baki taɓa tunanin wannan shekarar bari ki yi wa babanki aikin hajji ba baki taɓa yi kina ta zuwa umra alhaji yana ta kai ki umra kullum mahaifiyarki tun da take tana kabari ba ta taɓa zuwa umra ba baki taba tunanin bari na yi wa mahaifiyata umra ba baki kyauta ba yanzu ba kya so ke idan kin mutu ƴaƴanki su miki wannan baiwar Allah ta ce ya annabi adillar ubangiji ta riski mahaifina ya tsufa gashi yana raye amma ba zai iya makka ba don Allah ya halatta in masa aikin hajji ashe in kin samu dama ya kamata ki yi wa babanki haji ki yi wa mahaifiyarki haji manzo Allah ya ce na'am wa dalika fi hajjatil wada' annabi ya ce kwarai kuwa ya halatta ki yi wa babanki aikin haji kuma wannan abin ya faru ne a aikin a hajjatul wada' hajjin bankwana wannan imam bukhari ne ya ruwaito shi hadisi na 1855 kenan yana cikin falalar iyaye akan mu idan ba su samu damar yin aikin hajji da umra ba a yi musu a taimaka a yi musu Allah ya ba mu ikon kulawa da iyayenmu Allah ya ba mu ikon yi wa iyayenmu aikin hajji Allah Ubangiji ya sa albarka a rayuwarmu ya ba mu kuɗi da wadata da duk shekara za a je arfa da mu Allah ka kai mu Allah ka kai mu Allah ka fara kai ni kafin ka kai su a yaya ba ku ce amin ba to Allah ya sa mu tafi tare gaba daya yawa ku ku tashi a Gombe ni kuma na tashi a Kano ko duk da kun riga ku ne a gabar amma jirgi na zai fi naku ni sauri zan riga ku isa Allah ka sa sai na sauka a jidda in rinka jin labarin suna sauka ɗaya bayan ɗaya zuwa aikin hajji falala ne kuma in mutum ya samu dama don Allah ya tuna da iyayensa da basu taɓa yi ba ya rabbi ka ba mu dace to abinda na kusa da ƙarshe da zamu tsaya a kai menene hakokin iyayen iyaye akan mu kyautata musu kyautata duk abin da aka sani na kyautatawa kin ga ba sai na miki bayanin kyautatawa ba kawai ayi wa iyaye kina kyautatawa kawa kina kyautatawa abokiya kina kyautatawa miji to kyautatawan iyaye ya fi kowa ya fi na kowa ba a zagin iyaye ba a saba wa iyaye yana cikin manya-manyan zunubai ka ba irin zunubi kamar yadda hadisi ya tabbata daga abdullahi dan amr wanzu Allah ya ce inna min akbaril kaba'iri yana cikin manya-manyan zunubai an yad ala rajul walidayhi mutum ya tsine wa iyayensa sabbai suka ce ya manzo Allah ya za a yi mutum ya tsine wa iyaye suka ce duk wanda ya je ya zagi wani duk wanda ya zagi wani sannan wanda ka zaga sai ya rama to ka jawo ubanka zagi idan baka so a zagi babanka to kakka zagi baban wani wannan hadisin sahihi ne ayi wa iyaye da'a kada a saba musu da'atu ma wa adamu ma'asiyati ma illa fi ma yaghdibu Allah azza wa jalla ayi musu da'a sai dai in sun ba da umarni a aikata abin da zai sa Allah ya fushi wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا lallai kada a yi musu biyayya idan sun yi umarni da sabon Allah sun yi umarni da shirka sun yi umarni da ainihin aikin banza kamar yanzu mace ta ce wa yarta ki je ki zina ki kawo mana kudin abinci ki ce ba zan je baya mama kina mamaki ko akwai wadda uwarta ta gaya mata haka aikin banza ki je ki nemo mana koma mai za ki je ki nemo mana koma mai za ki je ki nemo mana kamar mahaifiyarki ta sa ki rinka sata a gidan miji ki zama gafiya sato ki kawo ki ce mama kina cewa mama kina kamar mahaifiya ke ta umarce ki ta ce in mijinki ya ce ki yi kaza ki ce bara ki ba saboda ba ta shiri da mijin ki shiru ki ce mama ki yi haƙuri biyayya ga miji umarni ne na Allah in na saba wa miji na wuta zan shiga kamar yadda ke ma in na saba miki wuta zan shiga kin san wasu iyayen zaki mamaki ke kan ai baki da hankali kin makale masa ina jin ma ya miki magani ne ya sirce ki wai ke soyayya wai kina son miji wani da bai da mutunci har ya zo ya ce kaza ya ce ana zuga ta ta yi wa mijinta rashin mutunci kenan uwa wannan wace irin uwa ce mai zuga yarta ta saba wa miji ke da zaki ce ta yi da'a ta samu albarka ke da zaki ce ta yi biyayya ta samu alheri amma yau ke zaki buɗe bakinki ki ce a saba to ba a yi musu da'a kamar mamanki ta zuga ki ta ce ba za ki zaman gidan aure ba dole sai ki ninka bin bokaye karki mata da'a akwai wadda ta ce uwarta ce take kai ta gidan boka wai ana neman mata maganin wai karbuwa a wajen miji wai tana cikin kishiyoyi wai dole sai kishiyoyin wannan zamani wai sai da bin bokaye wadda kanta take daukanta ta kaita bokaye su je su yi tabarna daman mata da bokaye yan uwan juna ne sai haƙuri haka ne mana an ce ai yawancin ku islamiyar kuma ba ta hana ku zuwa gidan boka ga kunan a gabana kun taru sai kabbara ana karatu ashe kuma in dare yayi can kuke zuwa gidan malam gobe da nisa don Allah ku daina yi duk ɗalibai mata ahlus sunna na kware ba sa zuwa gidan boka yar bid'a ita take zuwa gidan boka ko mai shirka ita take zuwa gidan boka me boka zai miki me ke jikin kashi a ɗauri kashi ko a ɓata igiya wai wani ne ya tara wai uban kashi wai ya sa igiya wai zai tamke kashi zai ɗauru kana ja haɗewa zai yi sai dai ka ɓata igiya to me yake jikin boka da za a je nema miji ba a mallakarsa da zuwa gidan boka hajiya miji ba a mallakar miji da zuwa gidan boka ki ji da kyau kin kashe ki a banza kin yi shirme da yaya ake mallakar miji sujjada sallah Allah Allah Allah Allah ka jarrabe shi da sona Allah Allah Allah Allah ka sa duk abin da nace na alkhairi yayi mini Allah Allah ka karkato min da shi Allah ka bani ikon yi masa biyayya shi ma ka sa ya bi ni ya taimaka mini Allah kar ka sa masa sha'awan wata a duniya in ba ni ba to an shiga wani fage kuma wannan addu'a wata ta ce Allah Allah Allah Allah kar ka bashi ikon ƙari ba kada ya ƙara kin ga wannan addu'ar ba ta ta'addanci ce watakila kuma Allah ya karba wata ta ce mai gidanta duk wadata Allah ya baka wadata amma kada Allah ya baka wadatan ƙara aure ya ce in na ƙara fa kaji biyu zan siyo maimakon kaza ɗaya ta ce gwanda ɗayan da ni da ‘ya'ya na faɗo mai haƙuri a kanta kishiya me za a yi da kishiya Allah ya tsare mu da sharrin kishiya ba ta son kishiya amma kuma yarta za ta aurar da ita a gidan kishiyoyi tunda gidan alhaji ne ba damuwa to ana mallakar miji da biyayya gare shi ana mallakar miji da yin addu'a ana mallakar miji da yi masa da'a da ladabi da biyayya barin ba ku wani labari da a garin nan ya faru mahaifina Allah masa rahama da matarsa Allah ya mata rahama ai duk kun san adda su mai eh ku kanana ne ku me kuka da wani eh ke kina lokacin ma baki a duniya ba da waɗannan dattawan nake muna yara sai muke cewa ka babanmu yana son matarsa wallahi me yasa adda su mai akwai rike miji hidima abinci ko wannan in an masa abinci duk abincin da aka in dai ba na adda su mai bane in har kawo sai ce ya koshi amma in na adda su mai ne sai kiga sai ya su da kwano muka ce baba fa mun lura fa hankalinka ya fi kwanciya akan abincin adda su mai yace yace ya fi dandano da zaki ashe adda su mai kam tana zuba magi sosai da gyaran miya da abinci sosai ba ta wasa da miji wallahi tallahi ina muku rantsuwa wannan mahaifina ne har suka rabu a haka suka rabu da tsohuwan nan ya riga ta rasuwa ita ta riga shi daga nan baya a nan gidan lauya magu ta karisa Allah mata rahama ba ta kirki matar arziki ni tawa tsohuwar ta daɗe da rasuwa ban da labarinta muna yan ƙanana muna gara taya don ka ba zan iya gane komai ba amin insha Allah ta'ala ai ladan karatun nan yana tafiya mata kabari ai tana nan nan hurmi duk karatun nan muka yi ana kai mata lada ai wani ke ma ki dage ki haifi wani malam abdallan guda biyu guda uku guda hudu guda biyar wanda ya fi shi ma ko ba ka bane ba to Allah saka da alkhairi za ku bi yayanku kun shirya to Allah sa albarka to ina neman tsayawa inda zan tsaya yau shine menene abubuwan da suke nuna an saba wa iyaye menene idan mutum yayi za a ce ya saba wa iyaye abu na daya duk wanda ya sa iyayensa kuka to ya shiga uku haka abdullahi dan umar ya faɗa ibka'ul walidaini min al'uquqi duk wanda ya sa uwarsa kuka ko ya sa ubansa kuka duk wanda ya sa uwarsa ko ubansa kuka to ya saba wa iyaye kuma sai Allah ya masa azaba Umar ibn Zubair ya ce duk wanda ya kafa ido ya sa idansa a cikin idan ubansa ko uwarsa kina magana kina kallon ƙwayar idan uwar da ta haife ki ba kya ɗauke kai wai ke feƙaƙƙiya wai ke mara kunya kamar yadda zaki je ta uwar tana cewa ni kike zira wa ido kina mun kallon kaza ko Umar ibn Az-Zubair yace kafa ido kallon reni wa iyaye saba wa iyaye ne kuma sai Allah ya yi wa mutum azaba da haka idan mutum yana magana da iyayensa to kau da kai yake Muhammad bin Sirina yace mamma sha baina yadai abihi wanda duk yayi tafiya ya wuce gaban babansa ko gaban mahaifiya a tafiya fa za ku je unguwa kika wuce gabanta ko ka wuce gabanta ita tana baya kai kana gaba yace faqad aqam ya saba wa iyaye yace sai dai illa an yamshiya yumitul ada an tariqihi sai dai in ka tafi ka wuce gaba ka cire kaya ka cire dutse wa ubanka ko mahaifiya amma ba a tafiya da uwa da uba uwa tana baya ɗaya yana gaba ba a yi kin ji wata tarbiyya ko da haka duk uwar da za ta yi tafiya da 'ya'yanta ko islamiyya za ku je ko wajen tafsiri 'ya'yan suna baya ke kina ina ko yaro ya wuce gaba don ya samu albarka a ce dawo baya kuma ya fi girmamawa ka ga uba gashi a gaba 'ya'ya suna baya ko a mota ne kuwa sai dai ka sa babanka a gaba kai kana baya sai dai in uban shi ya ga dama ya ce ya baka dama ka wuce gaba ku duba tarbiyya ta musulunci mujahid ya ce bai kamata ba uba yana duka ko uwa tana duka ka sa hannu ka tare hannun duk wanda uwarsa take dukansa ya tare ko ya rike hannun to ya saba wa iyaye sai Allah ya miki azaba da haka in ta zo duka kawai bayarwa zaki ce ta daka ha to ki gudu shikenan ki gudu wannan karatu dai ina jin sai dai a bar mun shi a nan wurin ni ma da na zo karanta ni ce ka ƴaƴan zamanin nan ba za su gane karatun nan ba wallahi haka ce ga larabcin la yanbaghi lil waladi an yadfa'a yada walidihi idza darabahu bai kamata ga ɗa ba uba yana duka ka tura hannun ubanka ko ki tura hannun mahaifiya ba a yi to ƴaƴan yanzu ba ma turewa ba rike hannun suke yi wata uwa ta zo tana dukan ɗa ƴaƴan zamanin nan yaron ki wallahi ɗan ƙarami shekara goma sha biyu shekara goma ya fi ki ƙarfi ke fakashin ki ya riga ya tsufa ya ta ɗaga tana duka yaro ya riƙe bulala cewa take ka sake fa ka sake yaro ya ki sakewa ba za ta yi ta yi ta kwace ta sa gwiwa ta kwata yaro ya rike abu ya gagara za ka gani za ka hajiya abu ya gagara ba za ki iya kwata ba yaro ya fi karfin ki an ji kunya wace dabara ake kina daga bulala da yaro ya rike ta sai ki bar masa kayansa in ba ka wallahi ko kokawa ku kai zai baka da ki Allah ‘ya'yan zamani ne da ɗan ƙarfi ƙarfinsu ke ku magi ya kashe ki gaba ɗaya gwiwa ki babu ƙarfi kuna fahimta to yaya mutum zai yi sai ya gudu in an dake shi ɗaya biyu da kusa ya ce to ya isa haka sai ya dan ƙara gaba haka ya faɗa imam al-hasan al-basri ya ce ko zama wuri ɗaya a gurin sarki baka zuwa ka haɗa mazauni ɗaya da kai da mahaifinka a wajen sarki ba a yi hadari ne kuskure ne ba a zama inuwa ɗaya da uba sai da yaddarsa a cikin uba da abokanansa yaro ya zo ya shiga ciki ya zauna ba mamaki akwai maganganu na manya da za su yi uwa da ƙawayenta karki shiga cikinsu ki zauna sai inda izininsu saboda akwai maganganu na manya da ake yi to amma yau 'ya'yanku a makwancinku ma ba sa kula da ku kina kwance kina bacci kin sake jiki yarinya za ta zo ta banka da labule ta zo kanki saboda baki koya mata tarbiya ba ba sallama yara suke shiga ɗakin iyayensu kana kwance sai dai kaga yaro gatsai gatsai a tsaye a kanka ku daina yi bai da kyau a koya wa yara sallama idan za su shiga ɗaki assalamu alaikum in shigo wata ta ce wa alaikum salam kar ka shigo daidai ne ta yi ai wani ya je ya shiga ya tarar da uwarsa wata ta shiga ta tarar da uwarta ba a kimtsa ba ko musamman lokacin da uwa take tare da uba ya kamata ku zama wayayyu akwai abin da ko ba a gaya muku a karatu ba hankali ma ya kamata ya nuna muku ai babanki ya dawo yana tare da mahaifinki da mahaifiyarki ya za ki zo ki shiga kansu ba tare da kin sallama ba ko sallama kika ko amsa ki dan jira sai sun ce bismillah shigo amma ta ila ai matarsa ce ko ya halatta ai ya sake da ita ita ma ta sake da shi to ta gila ki shiga ki tarar da su a cikin wani yanayin da ba sa so wani dan adam a duniya ya gansu to ya za ku rinka shiga kan iyayenku ba tare da kuna neman izini ba rayuwar yahudanci ya ko bature ai yana cewa excuse ko ba yana faɗa ba excuse mana excuse me a ɗan kimza zan shigo a bani wuri to yaya musulmi zai rinka shiga kan iyayensa ba tare da sallama ba da iyayen da ba su da tsari ko yaushe wai yaro yana zuwa wadanki ki gaya wa yaro karfe kaza lokaci kaza karka yadda ka shigo min daki idan babanku ya dawo lokaci kaza kar ku zo ku tsaya a falo kai akwai akwai matar da ma in uban ya dawo suna tare a falo suna cin abinci sai ta tattara yaran ta ce can ku koma dakin ku je ku ta wasa duk wanda zai fito ya tsaya daga daki ya kira ni zan zo mai tarbiya kenan ballantana ta saka kayan baccinta tana tare da mai gidanta yaro da waɗanda suke ajiye yara masu wayo suna kwana da su akwai haɗari dan wannan zamani da yaro ya fara bude ido ya tara shi ki miƙa shi wani ɗaki can gefe ku daina kwanciya da yara lokaci guda wallahi wai kata ne wai kaza wata mata ta ce ni wallahi abin da mai gidana yake mu ba na jin daɗi ta ce yaro yaro ne gatse gatse ya girma ya yi wayo wai za mu kwanta da daddare wani sai ya ce wai wai ina ina wani ta ce kamar ya wai a kwantar da shi a kangaru ce wallahi ba zan kwanta da wannan yaron a shimfiɗa yanzu ba shi ta da mai gidan ni ba za ki zo ki raba da yana ba ni ba za ki duba jahilci ya yaro ya girma ya yarinya ta girma za a haɗu a shimfiɗa ɗaya a kai su ɗakin su kwanta to amma akwai mazan da su kansu tarbiyyar mata addinin ma ba su da shi don Allah mu gyara gidajenmu mu kula kuma mace ai tana da yancin a gidanta ta wa mai gidanta kwalliya da ado ko ko cewa aka yi idan mai gida ya girma ya tara ƴaƴa manya matarsa ba za ta yi masa kwalliya da ado ba to akwai kwalliya da adon da zaki mijinki ne kawai zai gani to ya zaki bar manyan ƴaƴanki ƴan mata budare da yara maza sun girma sun shiga sakandare ko suna firamare sun girma suna gane abubuwa su takura miki a rayuwarki ta aure tattara su ki waje da su ku bani wuri ni ma in shakata da mai gidana in ba haka ba sai ya je ya barna wani abu ne na zahiri da ya kamata ku fahimta ku gane Allah ya ganar da mu alhamdulillah daga ƙarshe ana nuna min lokaci yayi ba a daka wa iyaye tsawa ba a cewa iyaye dan me ba a turbune wa iyaye fuska ballantana juya a a a kallon kallon juya ido ana musu kallon hadarin kaji shine annazaru ila alwalidain shazaran ba a yi ba a bada umarni wa iyaye mama mi gomin wancan wata kira ki ba umarni baba da komin takalmi na an ka zo fitowa ta homin takalmi na uban naka abu ya lalace amma kuna mamaki yan boko marasa addini ƴaƴan zamani suna yi wallahi tana mota tana zaune mama na manta gele na da Allah ta homin da shi ba yi ba a ba wa uwa umarni sai dai yaro karami jariri dan karami wannan kamshi ne shagwababbe zai ce a masa to shi ma lokacinsa ne amma kin girma katuwa da ke kina ba wa iyayenki umarni mama da Allah indomi nake so in ci dafa min indomi kina budurwa kina fita hirar da zance da saurayi kina ba wa uwarki umarni ta dafa miki indomi lafiyar ki kalau ba ciwo ba cuta mama da Allah zan tafi makaranta kafin na dawo ki gyara min gadona wannan tana da hankali ko yarinyar nan ko dai taɓaɓɓiya ce ba a ba wa uwa umarni ko uba ba a yi ba a yi haramun ne idan sun yi abinci ba a cewa bai daɗi ba shine intiqadu da'amin ladhi ta'udduhu walida idan uwa ta yi abinci mutum ya zo ce wallahi bai daɗi ba haram ne haramun ne aikata haka ni yanzu wannan abincin an sani ba na son wannan wallahi mama kin riga kin sani ni irin wannan abincin wallahi ba zan ci ba bai yi daɗi ba zo ka ɗauke a ba almajiri ba a yi wa uwa haka ba a challenging ba a sukan abincin da uwa ta dafa in aka kawo abinci uwa ta dafa abinci idan ana so a ci in ba a so a shiru shine ladabi da biyayya ko kuma an an baki dama shiga kicin ki je ki dafa naki in kin nemi izini amma ta sha wahalar abinci watakila babanki ne ya ce a yi masa irin wannan ke kuma ki zo kina kushe ta haramun ne tarku musa'adatihi ma fi amalil manzili kin taimakawa iyaye aikin gida ana ganin uwa tana shara a batta haram ne ana ganin uwa tana surfe a batta haram ne ana sa uwa goge gilas mahaifiya ta ɗauki tsimma tana goge gilas yadda kuma tana chatin da waya a tirisita kujera haram duk wacce ta ga uwarta tana aiki bata sa mata hannu ta taimake ta ba to ta saba wa iyaye da aka saba wa iyayen fa ba fa zagi bane kadai barin su ma suna aikin wahala ba a taimaka musu saba wa iyaye ne malamai suka ce duk wanda ya bar ubansa yana aikin wahala bai sa masa hannu ba ya saba wa iyaye malaman mu suka ce duk wanda ya ga ubansa da itace ko da ciyawa ko da kaya bai je ya tari ubansa ya karba ba yana kallon sa babanka yana tura keke niki niki da itace ko babanka ya dauko kayan cefa ne kana zaune kana kallo dan zamani kenan wallahi yana kallon ubansa ya ɗauko niki-niki leda kayan tafa ne yana danna waya ba zai tashi ya karba ba kamata ai in ka zo sai ka zo gabansa ka aje ka sabga masa wari ka ce ɗauki ka shiga da shi gida ya gane karatun ai ‘ya'yan zamani kenan a kawo musu ba za su taimaka ba a dafa su zargi sannan kuma in sun samu wadata su manta da iyayensu kar wata ta bari tana wahala a gida musamman 'yan matan wannan zamani ki sa ta ta yi aiki sosai a gidana haka na cewa iyalina na ce kin ga duk wata yarinyar mace da ta taso a gidan nan in rinka ganin ta a kicin lalle lalle doka ce wannan na kafa kar kuma in kuskure in zo in ga wata yarinya tana kwance uwarta tana wahala ita tana kwance doka ne a gidana ba zan bari ba kuna tare sai dai in shirin makaranta zaki amma ki zo kina kwance kina budurwa uwarki tana wahala ta mun ta miki wallahi baki isa ba wani wankin yaro wani wanki kan fashi da famfas din yaro na ce dora mata ta je ta fara yin tun yanzu in bata mana waye za ta je ta yi wani kato goge-gogen falo kujeru ko da 'yan aiki a gida tare da su ake yi wani zai ce min bana son ‘ya'yana ne tarbiya ne nake musu to wanda ta koya aka koya mata in ta je gidan mijinta ba za ta ƙi ba sannan kuma an koya mata tausayin uwa amma za ki zo ki tarar da uwa da yara ‘yan mata budurwar yarinya wai uwarta malaria ta kwantar da ita wai mai gida ya zo ya kwana da yunwa me ya faru wai hajiya malaria take yi ba ta da lafiya to ina yarta budurwa tana kwance mai gida ya zo kwana da yunwa yan mata da yawa gandan gandan ga sunan sai rike manyan wayoyi na iska na banza amma ba su yi abinci ba Allah miki albarka haka ne ko ba haka bane kuna zazzare mai ido kamar gujiya in an zo ana faɗar gaskiya sai ku zare ido kamar baku ba maza maza ki shiga kicin ki fara yi tun yanzu wani markaɗe wani daka wani tankaɗe wani kunun aya wani zoko rodo wani ɗan awara wani ɗan ɗan wake wani waye du abuwa duk ki koya kakke yadda ki bar uwarki tana wani lokacin ci alaki mama je ki huta zan yi in kin gama dafawa yayi daɗi yayi kyau sai ki ce mama zo ki kai wa baba dan ya san ke kika yi eh to ai kin ga ki rufa mata asiri kar wata ran shi kuma baban nan ke zo ya zage ta ya ce ai ba ma ke kike ba ƴaƴana suke yi shi ma namijin zamani ba abin da ba zai yi ba ina so ku ɗauki wannan wa'azi wallahi da kun burge ni kin yadda da ra'ayin uwa da uba ra'ayi uba ya faɗi abu a ƙibi uwa ta faɗi abu a ƙibi shi ma saba wa iyaye ne kin yin shawara da iyaye wani ya zo yana neman ki ubanki bai isa ki shawara da shi ba wani ya zo yana neman ki uwarki bata isa ki shawara da ita ba kin yin shawara da su saba wa iyaye ne kin neman izinin su akan lamari karke duki fara zance da saurayi ko wani ba tare da kin nemi izinin uwarki ba haramun ne yarinya ke haram ne ki je kina hira da wani uwarki ba ki gaya mata ba haram ne ki fara alaka da wani namiji ubanki bai sani ba da ya fara miki magana a titi ki ce ina da uwa ina da uba je ka bi hanyar da ake bi ka sanar da mahaifina ina da kima a garin nan ba za a yi magana da ni ba sai uba na yadda ni kuma ba watsatsiya bane yar titi tare da dukkan girmamawa da mutuntawa amma saurayi in ya rena miki hankali amma hauta zai tsare ki da yake arha ce ki butu halata a tsare ki kurin wani ma in ya rena ki ma da fito zai kira ki ya miki fito da yake haka kike sai ki jiho kamar akuya wani a babur fa a mashin zai zo a boksansa zai zo ya fakin da Allah ba ni lambar waya ki to lambar waya kuma ake so haka zaki dauka ki bashi ya ta hira da ke yana waya da ke ubanki bai sani ba uwa ba sani ba wallahi sabon Allah ne wani kuma ta hanyar kawaki kawaki ce za ta ba da lambaki kato ya ta kiran ki yana dauke kewa bai gaya ubanki ba ya hana ki bacci a banza duk wacce bata mutunta iyayenta akan neman aurenta ba wallahi mijin in kin aure shi ma sai ya wulakanta ki kar ki kuskura ki yi magana da wani ba tare da yardar iyayenki ba ko ba zawara ce ki ki sanar da iyayenki dan ki nuna kina da kima kina da daraja kina da matsayi ki gaya masa sai babana ya yarda ya san cewa ke din mai tarbiya ne amma a ce a kar a gaya wa mama shekara uku ana soyayya ana ta baki abin duniya abin arziki amma ana ba za a gaya wa mama ba ba ki kyauta ba wallahi kin neman izini lokacin da za a fita haram ne mutum yarinya ta ki neman izini idan za ta fita daga gida ba ta nemi izinin uwarta ko ubanta ba yau ga kuna sai yarinya ta je ta yi ni ba a san inda ta je ba ai ta buga waya ba a san inda ta je ba musamman ta kashe wayarta a kasa gane ina ta je ta fita uwarta ba ta sani ba ko yaro ya fita uba bai sani ba ta da dukkan abin rikici a gida a gaban iyaye ba a musu da jayayya a gaban iyaye ba a fada da yaya a gaban iyaye ba a fada da wani a gaban iyaye ba a fada da miji a gaban iyaye ba a daga sauti a gaban iyaye ba a yin fushi da zubar da hawaye da koke-koke a gaban iyaye ana cewa ki shiru ki shiru wakin ki ki shiru zargin iyaye a wajen iya a ƴan mutane ni wallahi tallahi Allah ya sani babana ba mutumin kirki bane a'udhu billahi ni wallahi tallahi ni dai uwa dai Allah ya jarabe ni da uwa ke kam ke dai ai ina miki murna naga uwarki wallahi ni uwata ai rashin mutuncin da mamana take min ya isa ni ban san ma wani irin tsana take min ba ba a yi haram ne ko mugun halin uwarki karki je ki zagi uwarki a gaban wata dan kirki ba yanda za a iya zagi iyayensa ko yan giya ne ko barayi ne sai dai kai shiru ka zuba ido zammul walidaini inda nas wal qadhi fihima wa zikri ma'ayibihima fadan aibin iyaye zagin iyaye da tsine musu ba a yi haram ne jefa iyaye cikin halin wayo Allah ni yasu mutum ya je tafka uban sata a zo a tattara ubansa a kai shi kurkuku yaron ya gudu haram ne ka je ka fasa wani kai a neme ka a rasa a zo a kama ubanka ki je ki tattaro fada da rikici a zo a neme ki a rasa a zo a hada da uwarki haramun ne almusku muftu dawilan kharij almanzili mutum ya je ya dade a waje yana hira uwa ta ki bacci uba ya ki bacci ana jiran binta bata dawo ba haram ne kar ki bari wani saurayi ya tsallake da ke lokacin da babanki ya ce kar ki wuce babanki ya ce karfe goma kin dawo gida to kar ki yadda saurayi ya kai ki sha ɗaya ko ya kai ki goma da rabi lokaci yana ki ce a mahaifina ya ce in koma gida wallahi akwai iyayen da ba sa bacci sai sun ga ɗansu ya dawo haka ne to yin zaman hira a waje mutum ya ɓata lokaci ya ƙi ya dawo gida da wuri iyayensa suna jiransa shi ma haramun ne saba wa iyaye ne haka malamai suka faɗa takura wa iyaye bi kasarati talabaci yawan bukatu demand bukatu a bani kaza a yi min kaza a bani kaza kullum a takura wa uba roƙo tambaya uwa a matsanta mata roƙo tambaya a ta takura musu da neman bukatun duniya haramun ne kyale iyaye lokacin da suka girma suna cikin bukatar taimako sun tsufa a ba su maganin ciwon suga an ƙi a taimaka musu ciwon kafa an ƙi a taimaka musu a ba su abinci mai kyau da zai karfafa kashin su ya ba su lafiya fatar su ta kyau ke kin yi aure kin yi bul ja kike kamar tumatir mahaifiyarki ga ta nan kuma kamar gawayi kin samu wadata kin bar uwarki cikin wahala haramun ne dukan iyaye ya isa kai duka akwai masu dukan iyaye duka wannan haramun ne auracewa iyaye a tafi a basu a watsa kashinsu haramun ne yi wa iyaye gori mama ba ni na sai miki atamfa ba baba ba na yi maka kaza ba ya zan yi ta yi ne ba a yabawa ni wallahi ina ta yi amma ba a ma san ina yi ba ni wallahi tallahi to shikenan tunda haka ne baran ƙara yi ba ba a yi wa iyaye gori satar kayan iyaye shi ma haramun ne tafiya a bar iyaye a tagarrubu an liwalidai ne mutum ya tafi kudu ko ya tafi gabar ko ya tafi arewa ko ya tafi yamma ko ya sama ko ya kasa ko ya je wata kasa ya tafi ya bar iyayen suna cikin matsi da wahala haramun ne ko namiji ko mace tamanni zawalihi ma mutum ya ta burin wai Allah ya sa ubansa ya mutu ya huta Allah ya sa uwarsa ta mutu ya huta haramun ne uwa uba kuma kashe iyaye haramun ne wanda yau a ƙasar nan an samu 'ya'yan da suka kashe iyayensu akwai ɗan da ya yanka uwarsa haka ne ko ba haka ba ne an yi ko ba a yi ba to babu ɗan asara mara albarka irin ɗan da ya kashe uwarsa babu ɗan asara mara albarka irin ɗan da ya sababin mutuwar ubansa ya kashe ubansa akwai ɗan da ya sai da ubansa tas shi karɓe kuɗin akwai wanda ya sa makami ya kashe uban akwai wanda a dare ɗaya ya kashe uwar ya je kashe uban kuma ya riƙe wukar akwai wanda ya ɗauki makami ya danna wa uban duk a ƙasar nan duk an yi duk a jarida duk a wayoyi duk an nuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah gyara halin mu Allah ya samu cika da imani Allah ya ba mu ikon biyayya ga iyayen wannan shine darasi guda uku da na yi muku akan abin da ya shafi harkar iyaye to mun gama wannan darasi akan harkar bin iyaye gobe kuma za mu hau sabon darasi da ikon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya albarkace ku Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu cika da imani ya gafarta mana rabbana alayka tawakkalna wa ilayka adabna wa ilayka nusir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin